لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa yau muna lahadi 22 daren 23 ga wata na bakwai kenan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da yau sha ɗaya na ko? Watan turawa. sha ɗaya ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2020 da shidda kenan ana rama in saha ko? eh bai ma inganta ba sai ya yi kyau ana ba to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da muke gabatarwa na mako-mako a masjidin rahma da yake unguwar bari zumbu a nan yamai babban birnin jamhuriyar Nijar. A satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta 55 a cikin Yunus kenan 54 zuwa 55 sai lokaci ya muna halinsa a shafi na 215 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو يحيي ويميت وإليه ترجعون نعم كما يد muka sani yadda tafsirin mu yake tafiya manhajin da muke gabatar da karatu na tafsiri a kansa shine abu na farko zamu zo ga munasaba ko kuma asbabun nuzul wani lokaci mu gabatar da munasaba wani lokaci mu gabatar da asbabun nuzul in akwai su ko ba haka nan bane bayan asbabun nuzul ko munasaba sai a zo zuwa ga sharhul mufradat bayan sharhul mufradat sai mu zo zuwa ga mas'alolin da suke karkashin aya sawa'an mas'aloli ne lugawiyya ko shar'iyya ko i'jaziyya ga sunan dai ila akhirih ko ba haka ba to madalla yanzu idan muka zo wannan aya da Allah mai karanta dole ba za mu abin nan nata ba sai mun zo zuwa ga wato abin nan eh ayar da ta gabace ta ayat da ta gabace ta ita ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala ku saurara inna lillahi lalle tabbatacce na Allah ne ma fi samawati wal ard abin da yake cikin sammai da kasai ko ba karan bane ala inna wa'dallahi haqq kuma lalle tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne ko ba haka ba walakin na aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawan su ba su da sanin haka mun gane wannan ko yawwa a wancan sati mun yi bayanin cewa wa'adallah intabe yana iya ɗaukar wa'adallahi alkawarin Allah ɗaya tunda wa'ada alwa'adu mufrad ne an gane ko to kenan in an ce wa'adallahi alkawarin Allah ana yana iya ɗaukar ma'ana alkawarin Allah ɗaya sai da manto ko ƙiyama ta yadda su da aka ce za a yi abu ne mai yiwa kamar yadda shi ma mai jilani ya kawo wannan amma mun ce intabe wa'adallah yana iya zamantowa masdar ne mufrad ne kenan wanda an kai idafa zuwa ga ma'rifa ya koma min ya koma jam'i kamar yadda anka ce wato malaman usul fiqh suna faɗin cewa al-mufrad al-mudafu ila al-ma'rifa ya'ummu muna ganewa kenan sai zamanto nan inna wa'dallahi haqqun ai ma'ana shi inna wu'udallahi haqqun dukkan alƙawurran da Allah yayi gaskiya ne don ba wanda sai ya hana Allah ya cika alƙawari ko ba ka nan bari sai zamanto nan alƙawuran da Allah ya a nan duniya, muna ganewa? Gaskiya ne, alƙawuran da Allah ya ami a lahira, gaskiya ne. To, nan matsalar ɗalibin ilimi in an ce wa'adallah zai iya ɗaukar dole sai inda, sai inda mi, sai inda kalima ta alwa'adu ta zo in tabe in kana son ka fassara wannan ayar da sauran ayoyi sai ka yi amfani da mu'tamadur rabt mun ka ce mu'tamadur rabt guda nawa ne hudu da wani da wani da al-lafzu da mi da mi da al-hukumu da mi da al-qissa to kaga in ka dauke al-lafzu duk inda kalima ta alƙawali musamman na Allah ta zo da mushtaqatikinta an gane ko sai ka yi amfani da su wa'adallah la yukhlifu Allah wa'adahu walakin na aksarar nasi la ya'lamun ko ba haka nan bane duk inda wa'ada wa'ada wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha kaga ka samu alƙawuran Allah daban-daban abu na biyu sai kai amfani da ma'ana abinda zai zo da ma'ana alƙawari amma ba ai amfani da lafazin ba kaga Allah subhanahu wata'ala yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kaga kamar alƙawari ne Allah ya dauka maka sa duk wanda yayi imani ya aikata aiki na gari to lalle tabbas Allah zai mi zai cika mishi ko nashi alƙawari ban sani ko mun fahimta ba misalin alƙawarin Allah subhanahu wata'ala ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأخذنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار kina sai ka iske ma'anar ba dole sai ka abin nan ba sannan sai ka rubi waɗanda Allah ya ce yayi alƙawari da su ina fata an fahimce ni annabi Musa Allah ce faradadnahu ila ummihi kai ta ƙarra ainuha wala tahzan wali ta'lama anna wa'ada Allah haqqun dan ta san alƙawarin Allah gaskiya ne wani alƙawari ne don Allah ya ce inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin alƙawarin Allah ne kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli to tabbas kuma haka ne Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawli Allah ya ma annabawa alƙawli Allah ya ma mu'minai alƙawli a duniya da lahira na duniyar suna nan suna tabbatuwa kahin na lahira su ma in an zo za su tabbata mun gane da kyau kau Allahumma amin ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktharuhum la ya'lamun huwa yuhyi wa yumitu a cikin ilmul munasaba an gane ko nan ibnu ashur bai yi magana kan wannan aya ba amma cikin ilmul munasaba muna ganewa meye alakar wannan aya da ayar da ta gabata koko da ayoyin da sun ka gabata in tabe sai a ce nan wagga aya tana matsayin mawdi al-istidlal dike da kyau ba ibnu ashur bai kawo shi ba ni na ni kawo shi ta fuskar mu'amala da littattafan da suke mi dan kawai ne diba bai gani bai ce kai mun gane ko wagga aya tana matsayin al-istidlal da an ka ce inna lillahi ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasai mallakar Allah ne wannan mallakar ta dullu ala maza ta dullu ala rububiyya tana nuna Allah shine ar-rabbu domin al-milkiyya ta juz'un min al-ma'ani rububiyya an gane ko kenan an ce lillahi ma fi samawati wal ard milkan wa khalqan wa abidan ko ba ka nan bane to wani zai iya tambaya Allah dalili menene zai nuna muna ma fi samawati wa ma fil ardi lillah sai ce huwa yuhyi wa yumitu don shine yake rayawa yake kashewa tunda rayawa da kashewa ita ce ita ce mutane sun kafi gani ko ba haka nan bane yanzu in kace Allah shi ke da samai kace akwai mala'iku na ita kai sai dai jistuwa akwai masu ai mala'iku ba a garin sai dai jistuwa to amma mutuwa da rai fa ka gani ko kahiri ya yarda ana mutuwa an gane ko kuma ‘yan akwai da zai cewa ba zai mutu ba bismillah har kafirai sun yi ittifakin za su mutu amma a tashi ne ba su yadda ba to kaga waɗannan ɗaya ne daga cikin wato mawqi hadhihi al-aya wato lilistidlali ala rububiyyati Allah subhanahu wata'ala al-mazkura fil ayati allati sabaqatha mun gane to Allah ya kyauta to huwa Allah shine yuhyi yake rayarwa an gane ko shi fi'ili na yuhyi rayarwa daga ahya ne an gane ko ahya yuhyi asalin shi yuhyi domin yuf'ilu ne af'ala sai a ce mi yuf'ilu akrama yukrimu amma saboda illar da ke cikin shi sai an kai naqlikin harafin da ke ya'un sai an ka ce huwa yuhyi an gane ko Allah shine yake rayarwa wa yumitu kuma Allah shine yake kashewa yumitu daga amata ne yumitu mun gane da kyau ko kenan ƙara alhamza ne an kai hayya intabe ya rayu haka ne ko ba haka ba kuma ana cewa hayya ya rayu yahya yana rayuwa li yahlika man halaka an- an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ko man hayya an bayyina akan sabanin qira'at to in an ce hayya ya rayu ahyahu yayi mi ya rayu da shi alhamza litta'addi to haka mata yayi mi ya mutu amata yayi mi ya kashe shi aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha an gane ko to dan saboda Allah shi yake rayarwa Allah kuma shi yake kashewa in tabe nan abin da ya kamata mu fahimta karkashin wannan mu fara da hadda alqur'ani malaman hadda alqur'ani suna cewa yuhyi da yumitu a cikin alqur'ani za a same su wuri guda tara suka zo haɗe in tabe sun ka zo ami a haɗe ba ana nufin daban-daban ba a ana nufin in dai a haɗe suke to a wurare guda tara ne zaka same su a cikin alqur'ani mai girma na farko a cikin suratul baqara ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت كانت ربي الذي يحيي ويميت من سامو نوى كيرم آية نبي آل إمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت موسى ونوى موسى ونأكو النبي كان نأكو تكن سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت نجا بس وما سيتكن سورة واتو أبنن آه سورة التوبة an gane ko inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa malakum min duni allahi min waliyyin wala nasir laqad taba allahu ala nabiyyi wal muhajirin sai kuma wannan na cikin suratu yunus huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'una sai kuma na cikin suratul mu'minun wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahar afala ta'qilun sai kuma da a cikin suratul ghafir huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun sai kuma na cikin suratul dukhan la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ko ba haka nan bane sai kuma na cikin suratul hadid lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kiyaye malamai sun yi ma alqur'ani aiki ta kowane bangare in dai baka sani ba baka sani ba shi yasa wani sai shiga kaman malamai ba su nan ga aiki ya an kai ka karanta ma abinda malamai suka rubuta haka mutu baka ya karewa ina fata an fice ni malami guda an barka da rubuce-rubucen da yi wallahi wata kida sai ka ƙara yaka ba ka ƙara karanta abin da ya rubuta ba yasa ya kamata ɗaliban ilimi a hatara a san matsayin malami to huwa Allah shi yuhyi bai ce yuhyi ba in tabe in ka ji alhayatu ta zo cikin alqur'ani game da rayarwa tana iya ɗauka abu biyu mut- abin nan shi ne rayarwa irin ta eh, ma'an- wato rayarwa eh, tabi'iyya ko hissiyya mutumin da yake matacce misali kamar dan adam bai da rai Allah halicce shi ya sanya mishi rai an gane ko kuma Allah yana kashe shi sannan kuma a'a tana iya daukar mi rayuwa ta imani da kafirci muna ganewa amma na abin da yake fitowa zahiri an gane ko Allah shine ke da ikon rayarwa shi yake da ikon mi kashewa irin wannan rayuwa ta rai da mutuwa ba zancen imani ba da kafirci duk da yake shi ma wannan yana cikin karkashin kudura ta Allah waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa nan yuhyi wa yumitu ba wai ana nufin kawai Allah yana rayarwa ne kashe waɗanda fi'illan an gane ko ana son a tabbatar ma Allah ne da sifar rayarwa da kashewa ba an hankalta ma maf'uli ba domin ba a ce huwa yuhyil al- al-mauta ba wa yumitul ahya'a sun kace tunda an shahi maf'ulin ba ba wai an hankalta ma maf'ulin ba aikin an ka hankalta ba kamar inda Allah ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون كنا قل هل يستوي العالمون وغير العالمين شيء abin da ake so a ce wallahu alam maganganu ne na malamai to huwa yuhyi wa yumitu Allah shine yake rayarwa Allah subhanahu wata'ala shine yake kashewa babu wanda yake da ikon wannan in ba Allah ba a cikin littafin alwujuhu wan nadha'ir alramma nawa ne ne eh na imamu damagani a shafi na 282 ya kawo wata magana mai muhimmanci game da alhayatu wal mautu a cikin alqur'ani bari mu faɗe su ko da a gurguje na ko ba gaskiya ba a shafi na 282 imamu damagani yace tafsirul hayati ala sittati awjuh in ka ji alhayatu ta zo cikin alqur'ani tana bada ma'ana guda shidda na farko tana bada ma'ana alkhalqul awwal halitta ta farko kama inda Allah subhanahu wata'ala ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tunan fa ahyaakum tana cikin halitta ko ta farko ko ba haka nan bane ko ba haka ba sannan kalima ta alhayatu cikin alqur'ani tana zakkuwa da ma'anar mutumin da yake da imani bi ma'ana al-iman kenan ko al-muhtadi li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin kaga bai ce 'ala al-mayyitin ba dan a nuna maka masu ba ma wacce rayuwa ake nufi ba kalima ta alhayatu din zo cikin alqur'ani tana nufin al-baqa wani lokaci wanzuwa da tabbatuwar rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lakum fil qisas yace mi hayatun ay baqa'un domin an yi kisasi kaga ba za a kashe sauran mutane ba amma in an ka bari ana kisan mutane babu dalili kaga sai mutane su yi ta kisan juna ba gaida ba su ba ko ba ka nan bane sannan kuma Allah ya ce wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a kaga nan ba ana nufin mutun ya rayar ba dan dan adam bai da ikon rayarwa ana nufin wanda ya bar rayuwa a raye bai taba ta ba ko ba haka ba ko mutun na iya rayar da dan adam na adam wannan aiki ne na Allah وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب تتمي يذبحون أبناءكم تتمي ويستحيون نساءكم بأن في سنة بوسى مصر بأن سنة برن سوء رأي sannan ma'ana ta hudu in an ka zo da alhayatu cikin alkur'ani in ji imamu dama gani tana zakkuwa da ma'anar cewa rayar da ƙasa Allah ya ce fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyana bihi al-ardha ba'da mautiha sai na biyar yace kuma rayuwa tana iya zakkuwa da ma'ana ibra ma'ana abin lura domin annabi isa ya ce wa uhiyil mauta bi iznillahi ina rayar da matattu da izinin Allah nan abin lura ne domin ba shi yake rayar da su ba Allah ne ke rayar da su amma nan an yi wannan ne don saboda mi don saboda a ɗauki wa'azi sai kuma na shidda alhaya ya ce wani lokaci an ce rayuwa ya'ni yawmul qiyama tana nufin rayuwa ba a nan duniya ba a ranar alqiyama wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ko ba kanan bane alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta wa gaba wannan rayuwa ta duniya ake rubuta can ranar tashin alkiyama kaji abinda imam addama gani ya fada eh in baka yarda ba kuma shikenan eh to huwa yuhyi wa yumitu Allah shi ne yake rayarwa shi yake kashewa sai kawo fi'ili mudari'i limaza li yufidu tajaddud wa takrar domin aikin shi ne rayarwa aikin shi ne kashewa yas'aluhu man fis samawati wal ardi tami kullu yawmin huwa fi sha'an babu abin da yake gudana face sai da izinin Allah subhanahu wataala wa ilaihi turja'una ga Allah ne za a mayar da ku ko wa ilaihi yarji'una ga Allah ne za su koma ina fata an fahimta a nan muna da sabanin qira'at da suke karkashin wannan idan muka duba ko cikin jalalaini da yazo ya kawo huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'una sace fil akhirati ko ga Allah za ku koma a lahira sace mi fayujazikum ko bi a'malikum sai Allah ya sakanka muku game da abin da kunka aikata domin bi domin ba wai kawai ana rufin ba shikenan da kun je kun yi aiki an ce to yuhyi wa yumitu Allah yana ya rayarwa yana kashewa to wa ilaihi turja'una ga Allah za ku koma ko wa ilaihi tarji'una ga Allah za ku koma to sai an kabi kuma shikenan bayan an koma babu wani bayani akwai sauran bayani shi yasa malamai suke cewa to dan kinayatun anil jazai kenan akwai sakamako karkashin wannan mun gane wannan ko a cikin littafin ad-durrul masun fi ulumin kitabil maknun na as-saminul halabi yace wa ilayhi turja'una yace qaddama al-jar lil ikhtisas ba a ce tarji'una ilayhi ba sai an ka ce ilayhi turja'una ga Allah ne kadai za ku koma za a mayar da ku kenan ya nuna ga Allah kadai mutane za su koma ba ga wani shi ba ko ba haka nan bane yace wali ajlil fawasil kuma dan saboda ta fuskar lafazi ana son ayar ta kare irin da haruffan da sun ka kare wato ayoyin da sun ka gabace ta sun ka kare da su ya ce to wa ilaihi turja'una wannan ita ce ƙira'a ga Allah za a mayar da ku amma akwai ƙira'a wadda take ƙira'a ce mi shadda wa ilaihi yurja'una ga Allah ne za a mayar da su turja'una ana magana ne bi uslubil khitab ga Allah ne za a mayar da ku ga kunan waɗanda ake magana da ku ban sani ko mun fahimta ba wa ilaihi yurja'una ga Allah ne za a mayar da su kamar ana magana ne da al-ghaib in ka ga dama ka ce akwai iltifati in ka ga dama kuma ka ce babu iltifati a cikin karkashin wannan don mi don an ce wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun to kaga an ce wa ilaihi yurja'un tunda an ce bainahum yurja'un za su koma duka uslubul ghaiba ne amma in ka gada masu ka ce a wa ilaihi turja'una kenan sai zaman tomi iltifati an kai don an ce wa qudiya bainahum za a yi hukunci tsakankanin bayi dan bai shafi kafirai ba har musulmi sun shiga ciki to sai an ka ce mi wa ilaihi turja'una ga Allah ne za ku koma ya ku bayi dan Allah baya jin tsoron ya gaya ba kowa sai ya koma gare shi dan babu hanyar da zaka bi ka tsere ma Allah kai duk abin da zaka yi amma mi inna rabbaka labil mirsad mu bar wannan aya haka nan alaran ba mu je gaba sai Allah ya ce mu
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين na'am kamar yadda tafsiri yake tafiya za a fara da munasaba sannan sharhul mufradat sannan mi al-masail wannan aya imamu ibnu ashur da yace da aizo karkashin wannan aya ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum yace isti'nafun ma'ana isti'naf an fara wata magana ta daban mai dauke da wani sako na daban wa'tiradun sannan kuma gitto ta akai bijiro da ita akai Kesa tafsiri Ibn Ashur in ba ka san balaga da kyau ba, an gane ko, kuma in ba kana zurfafa tunaninka ba to baka gane me yake sun yace. Tun da an ce isti'nafun mun ji wata magana ta saba, to i'tirad an gitto da wanga magana. To da mi da mi an ka gitto. Ni za ka gane ciki. Sai ka ce to mu da mun san i'tirad da shine gittawa, kai yalla dai wani bayani da can da yace kai alisha ba wannan bai da amfani. La, wannan ba gaskiya bane. Muna ganewa i'tirad nan abinda Ibn Ashur ke nufi da i'tirad wallahu a'lam shine cewa qul ta gabata wa yastanbi'unaka ahaqqun hu sai kace mi qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizina shi walau anna li kulli nafsin ai shina daga cikin wato abin da yake karkashin kulkin nan don ya ce an ce kul kina asalin shi kul law anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi ala inna lillahi qul ala inna lillahi qul huwa yuhyi wa yumitu kaga qul duk take karantar da su to sai an ka ce ya ayyuhan nasu ku kaga ga aini da'un kenan ya gitto bayan an ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minina sai an ka ce kuma qul bi fadlillahi an koma ce i'tirad kenan kaji dalilin da yasa ce i'tirad to kaga ga in ba shi malamin akkosa ba yana yiwa maka yi tunani ka tunani ka ce kai mallam ma shi ma nan ya bace ya tabka banna ba banna ta tabka ba kai na ba gane ba to ibnu ashur yace isti'nafun wa i'tirad yajuzu an yakuna libtida'i gharadin jadid tana yiwa an kawo wannan aya dan a kagi ma'ana dan a zo da wani sabon wata sabuwar wata manufa ta daban wa huwa khitabu jami'in nas ana son ayi magana ga dukkan mutane bit ta'rif bi sha'anil qur'an dan ayi musu bayanin sha'anin alqur'ani wa hadihi an gane ko da kuma shiriyar alqur'ani ba'ada an kana al-kalamu fi jidalil mushrikina bayan magana ta kasance wato ana jayayya ne tattaunawa da mushrikai wal ihtijaji alaihim ana kafa musu hujja bi ijazil qur'ani da wato kasancewa al-qur'ani gagar ba dau gagar al-qur'ani ala annahu min indillahi cewa al-qur'ani daga wajen Allah yake kenan waɗansu malamai suna suna ganin cewa ayoyin da sun ka gabata muna ganewa suna suna tattaunawa daga kafirai saboda su sun kai inkarin alqur'ani ko suke fito na fito da alqur'ani wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghayri hadha aw badilhu an gane ko am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi to sai an ka an ka yizo ana bayani kan kafirai sai an ka hade kowa da kowa sai an ka ce ya ayyuhan nas da ku waɗanda kuka yi imani da alƙur'ani da ku waɗanda ba ku yi imani da alƙur'ani ba qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum kenan sai zaman tona annas yana da a matsayin dukkan mutane gaba daya akwai bayanai da ya ci gaba da kawo ba sai na ci gaba da kawo su ba ya ce wa ya juzu kuma to nan na magana ta biyu yana yiwa an ya kuna khitaban lil mushrikina tana yiwa mushrikan da har yanzu su kadai ake nufi da annasu sai zaman to amun ne makhsusun ko urida bihi al khusus yace bina'an ala al akthar fi khitab al qur'an yace an gina wannan kuma fahimta akan mafi yawanci khitabin qur'an da yace in yace ya ayyuhan nas kene an kace ya ayyuhan nas sai ya zaman to mi sai ya zaman to galibi yana in qur'ani ce ya ayyuhan nasu galibi yana magana ne ga mushrikai wadanda ba su yi imani ba yace fa yakunu dhikru thana'i fa yakunu fa yakunu dhikra thana'i dhikra thana'i 'ala alqur'ani bi annahu hadiyun wa rahmatun lil mu'minina idmajan wa tasjilan 'ala al mushrikina sai zaman toto da anka ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan da anka ƙara sai zaman to an ƙara shi ne kan babban manufa domin su busai da alqur'ani shari'a bane busai da alqur'ani ri rahama bane amma alqur'ani da anka ce mai mau'ifa saboda a ja hankalin su an gane ko to kaji dai abinda imam ibnu ashur ya zo da shi game da cewa ko dai zaman to ya ayyuhan nas ana nufin mi dukkan mutane sai zamanto wata manufa ce kenan ta daban bayan an kare magana da kafirai aka shigo da wato masu imani ko ko zamanto a'a har yanzu mushrikan ake nufi barmakon a ce ya ayyuhal ladina kafaru sai an kace ya ayyuhan nas amma su ake nufi mun ji wannan da kyau to mu dawo zuwa gabi sai mu dawo zuwa ga al-mufradat mu ji mishi ko mai jalale da mi yace mai jalale ne ce ya ayyuhan nas yace ai ahala makkata ko ba haka nan ba haka mutanen mu suke cewa eh malamai sun ce ahlu makka eh ahlu makkata to an ce ahlu makkata in dan jami'a na nan suka jace tuka kaji ahlu makkata a a ahlu makkati za a ce ko ma ka karanta al-mamnu' min as-sarf wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum satimi bi batni makkata kaga qur'ani bai ce makkati ba kuma batni yace mamnu'un min as-sarf ka karanta shi eh laqad nasarakum Allahu satimi fi mawaƙina kafira ba ce mawaƙini ba sai ka san mamnu'u sarf da yadda ake masa mu'amala to almuhimmu nan da anka ce ai ahla makka imam suyuti ai malami ne ko kuma ya san dai cewa alqur'ani magana Allah ce to dan mi imam suyuti ya ce ahlu makka bai ce mutane gaba ɗaya ba tunda ma shi ibnu ashir ya ce in an ce kafirai an gane ko ai kafirai ba cikin makka dai suke ba tunda da awon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta game ko a wannan lokaci ta wuce makka eh an ce kafirai kenan ta wuce makka da duk duk kafirin da sakon manzon Allah sallallahu alaihi ya kai musu to amma yanzu an ka ce ahlu makka mutanen makka ake nufi bature yanzu in yazo turawa in sun kaga dama sun ce to kai kun jiya ya ayyuhan nasu akwai manyan manyan malamai a cikin addinin musulunci irin su Imam Suyuti su kansu sun ce Qur'ani ma ya shahi mutanen makka ne gashi nan an ce ya ayyuhan nasu kuma sai imamu suyuti wannan babban marubuci ko ba haka nan bane kun san wajen rubuce-rubuce cikin duniyar musulmi imamu suyuti yana daga cikin wanda sun kai rubutu masu yawa an gane ko akwai wani mutum da ya rubutu kan rayuwar imamu suyuti ya gano littafi 431 da imamu suyuti ya rubuta sai ya sa maktabatu imamu suyuti ma'ana littafan shi amma a cikin littafin allam'u fi bayanin asma da suka yi bincike yanzu an gano littafi 661 da imamu sun iya rubuta saboda ƙarshen rayuwar shi sai ya kulle kan shi bai zuwa ko'ina in ka ga ya hito sai dai sallah ya ce bai yi bacci duk yini bayin bacci sai ya rubuta wato abin nan kurrasa tara an gane ko in an ce kurrasa mun muna muna kiran shi kayye ko exercise book amma a nasu zamani to in duk ini sai ya rubuta tara to tun daga lokacin da ya kulle kanshi ya kai shekara kusan goma sha biyar zuwa ashirin da ya kulle kanshi yake wannan rubutu nawa zai rubutawa ka gani to almuhimmu dai anan shubha ce ko da malamai suka ce ahlu makka nan in an ce ahlu makka na ana nufin ibtada a khitabul qur'anil karim bi ahli makka mutanen makka da su qur'ani ya fara bayani kafin ya zo zuwa ga wani shine nan ake cewa ahlu makka ba ana nufin ya shafe su shi kadai ba shi yasa zaka ga in ka diba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a cikin suratul an'am Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti ya kawo irin wannan mas'ala can wajen wato wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un a ba ba wannan ayar ba wa ma qadara Allah haqqa qadrihi id qalu ma anzala Allah ala basharin min shay qul man anzala kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qul illah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha sai sun ka ce kenan makka da waɗanda ke kewaye da ita shine qur'ani ya shafa to kaga nan an ka ni zaka ce sai waɗansu malamai suka ce wa man haulaha ai ita makka tsakiyar duniya take duk garuruwan da ke kewaye da ita wasu malamai suka ce kai ku kyale su wa man haulaha nan ya nuna makka da kewayenta to sauran ayoyi sun nuna gaba ɗai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kakkace imamu suyudi bai yi karatu ba har tara an gane ko in ka ji malamai sun faɗi magana in baka gane ba sai ka yi dogon bincike ni dai ina jan hankali wallahu ta'ala alim to ya ayyuhan nasu in ji imamu suyudi a cikin jalalaini ko ahlu makka ake nufi qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum tabbat maw'izatun wa'azi wa'adha ya'izu ko ba ka nan bane maw'izatun wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku an gane ko maw'izah mai karatun lugha intabe an gane ko nan kaga ya ce ja'atkum maw'izatun min rabbikum ko ba kana bari amma can cikin suratul baqara sai ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kaga nan ya an kai da wannan saboda muannas ne majazi ko ko ghairu haqiqi maw'iza muannas ne ko ba kana bari amma ta'alifin shi babu maw'izu da maw'izatun ko ba kana bane ba shi da azzakar wal unsa ta'anis kin shi ta'anis ne lafzi shi yasa wani lokaci in ya ga dama sai ya kama mi ta'un wani lokaci sai sai mi ba sai kama ta'un ba faman ja'ahu maw'izatun min rabbi bai ce faman ja'athu maw'izatun min rabbi ba dan ko ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum shikenan da haka sai kai hatara kai mai jin dan larabcin kai an ba kawo ta'un sai ce ala ala fihi ta fihi ta yani labudda an tace biha fi ta labu da an ta taimata ƙul'ani mai kawo ta kai ƙul'ani sanin larabci Allahumma amin don haka a yi hattara ɗaliban ilimi a daina gaugawa wajen matsalolin ilimi ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum idan ban manta ba imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an sai da kebe wani babi yayi bayani kan yadda al-qur'ani yake bayanin tsakanin al-mu'annas at-ta'nis wa at-tadhkir fi al-Qur'an al-Karim kadiba Imam Suyuti yayi bayani mai tsawo banda lokacin da zan kawo maka shi amma ya kawo at-ta'nis wa at-tadhkir fi al-Qur'an al-Karim kadiba karkashin wannan zai kawo maka mas'aloli to qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ko ba karan bane tabbat in kadiba ina ganin a safha ta 549 a wannan taba'a da take hannuna safha ta 549 an gane ko zuwa safha ta 551 549 imamu suyuti yake cewa ƙa'ida an gane ko waɗannan ƙa'idodin ya kawo su ne can cikin ƙawa'id muhimma ya hajjajul mufassiru ila ma'arifatiha to sai zo daga cikin waɗannan ƙa'idun ya ce a tafkiru wata anisu التأنيث ضربان حقيقي وغيره فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا to ka karanta wannan wuri kaga yadda Imam Suyuti yayi bayani ni da kaji na gaya maka to qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum tabbas wa'adi yazo muku daga wajen ubangijinku mai jalalain yace kitabun abinda ake nufi da maw'izatul littafi kenan wanda akwai wa'azi fihi ma lakum wa ma alaikum ko ba karan bari fihi a cikin wannan littafi ma lakum abinda yake naku ma'ana abinda za ku samu na alkhairi wa ma alaikum da kuma mi da abin da yake a kanku wanda an ka ɗora muku wanda in ba ka yi ba to za ta dawo kanka eh haka ne abin da ake nufi wa huwa alqur'an yace shine alqur'ani dama haka larabawa suke in an ce dama sun ka ce ad-dunya yawmani yawmul laka wa yawmul alayk ita duniya kwana biyu ce ba ana nufin wai kawai kwana biyu ne duniya ba a'a jinsin kwanakin duniya jinsi biyu ne yawmul laka wani yini naka ne ma'ana zaka ci riba wa yawmun alayka wata rana kuma za a ci a kanka haka duniya take ko ba haka nan bane Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu mutanabbiyat ce bi zaqatil ayyamu ma baina ahliha masa'ib qaumin inda qaumin fawaid agari to yawwa to shine amma in ka ji an ce la alaika wala laka ko ba ka nan bane to ma'ana baka ci riba ba ko baka fadi ba ko ko ban damu ba shi yasa cikin muqama yazo ala annani radin bi an ahmila al-hawa wa akhlusa minhu la alayya wala liya to kaje ni na ga maka to yace fihi malakum kenan fihi malakum wa ma alaikum wa huwa alquran shine alqurani wa shifaa'un akwai shifaa'un menene shifa an gane ko waraka amma sai kawo shi dawa'un in ka diba cikin ad-durrul masun yace shifaa'un asalin shi masdar ne domin ya kamata a ce qad ja'atkum maw'iza shi ma maw'iza ai masdar ne ko ba ka nan bane wa shifaa'un daga shafa yashfi ko ba karan bane sai a ce shifa'un asalin wannan alhamza ya'un ne maimakon a ce shifa'yun sai an ka ce shifa'un taqarrafati al-ya'u fa qulibat hamza mun gane wannan to wa shifa'un shi alqur'ani waraka ne dawa'un lima fi suduri ga abin da yake cikin kirazza kirji kirji kirazza ko eh amma sai a ce zukata marmakon a ce kirji to ai ba kirjin ake nufi ba nan utliqa as-sadru wa urida bihi al-qalbu limadha li'anna al-qalba yahillu fi as-sadri kenan utliqa al-mahallu wa urida ma yahillu fihi inji malaman balaga to wa shifa'un lima fi as-sudur jam'i na as-sadr waraka ne ga abin da ke cikin zukata min al-aqaid al-fasida na daga munanan aqidu aqidun da ba su da kyau wa shukuki da shakkoki wa hudan kuma alqur'ani shiriya ne min ad-dalal daga bata wa rahmatun kuma alqur'ani rahma ne lil mu'minin ga waɗanda sun kai imani bihi da shi bakin abin da bai jalali ne kawo kenan yanzu sai mu zo zuwa ga mi zuwa ga fitar da mas'aloli ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum lalle tabbat wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku kaga ya kamata a ce qad ja'akum wa'izun min rabbikum amma sai an kai mi sai an ka ci an ka sha barmakon aka ismul fa'il sai ba a kawo shi ba sai an ka kawo maf'ila to dan mi nan lil mubalagha kamar shi qur'an kamar kaga nan yana iya daukan mau'izatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi shi ke wa'azi da alqur'ani kuma in alqur'anin ne ai ya kamata a ce qad ja'akum wa'izun min rabbikum amma sai an ka ce mau'izatun min rabbikum asilin shi sai ya zamanto mubalaga an mai da qur'anin kamar shine wa'azin amma da shi ake wa'azi ko kuma a'a qad ja'akum zu mau'izatin ne min rabbikum wa shifa'un kuma sai an ka ce ma alqur'ani ni shifa waraka an gane ko intabe bai ce dawa'un ba dawa'un domin dawa'un daban shifa'un daban in an ce addawa'u shine mi magani in an ka ce adda'u shine mi ciwo ibn al-qayyim ya littafi adda'u wa dawa'u to amma an ka ce ash-shifa'u shine mi waraka domin in tabe don ka gane bambanci tsakanin su ana iya a sha magani ba a warke ba sannan ana iya warkewa an gane ko ba a sha magani ba mun gane da kyau to me yasa Allah bai ce ma Qur'ani dawa'un ba don saboda haddai in kai imani da alqur'ani to ka warke ba oh wanda sai hana ka warke mun gane ko sannan kuma da yace mai shifa'un bai ce shafin ba lil mubalaga shi qur'anin kai tsaye warakan ne ma ba a ce ma mai warakarwa bane wa shifa'un lima fi suduri wa hudan kuma sai an ka ce hudan shiriya ne ba a ce hadin ba an gane ko kaga ya kamata a ce hadi ismul fa'il mai shiryarwa sai an ka ce hudan shiriya ne shi ma mubalaga ce wa rahmatun shi ma rahaman nan alarma menene shi mubalaga ne ina fata ana fahimta ta ai kaga ana iya cewa mi ana iya cewa rahimun an gane ko alqur'ani mai jinkani sai an ka ce a rahmatun shi alqur'ani rahama ne mun gane ko rahima yarhamu rahma wa rahmatul lil mu'minin kuma rahama ne ga masu imani to amma kafin mu wuce ya kamata mu dan tabo wata mas'ala wato abin nan abin nan mas'ala nahwiya da mas'ala kuma cikin ulumul qur'an dan saboda ka abubuwan su yi muna yawa tun da aya ta gaba za ta zo alaramma a kwarai ma eh ina fata ana fahimta ta imamu suyuti a cikin al'itƙan fi ulumin ƙur'an a cikin babi ma'arifatul wujuhi wan nadha'ir kaga sinin littafin imamu dama gani al-wujuh wan nadha'ir ko imamu suyuti yace al-huda in ka ji kalma huda ta zo cikin qur'ani ya'ti ala sab'ata ashara wajhan eh sab'ata ashara wajhan ba a ce sab'ati ashara wajhan ba sun ka ce mabniyun abin li fathil ala fathil juz'ain yace al-huda tunda qad ja'atkum maw'izun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri sajami wa hudan hudan to kalima ta huda cikin qur'ani in ta zo tana da ma'ana 17 bari mu ji su imamu suyuti yace na farko tana zakwa bi ma'ana thabat tabbata ihdina as-sirata al-mustaqim ay athbitna 'ala as-sirata al-mustaqim sannan kalima ta huda tana zakwa bi ma'ana al-bayan ulaika 'ala hudan min rabbihim ko ba ka nan bane ko kuma wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda sannan kuma tana zakkuwa da ma'anar din alhuda tana nufin addin qul innal huda hudallahi ay inna ad-dina dinullah sannan tana zakkuwa da ma'anar iman wallazina hatadaw wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda ay imana sannan tana zakkuwa da ma'anar addu'a kira ba wancan du'a na addu'a ba kira dai a kira mutane wali kulli qaumin had waj'alnahu a'immatan yahduna bi amrina ay yad'una an-nas sannan bi ma'ana ar-rusulu wal kutub eh ana nufin annabawa da manzanni arnan ba fa in ma ya'tiyannakum minni hudan kenan fa in ma ya'tiyannakum minni rusulun ko ko kutubun sannan al-ma'rifa an gane ko al-huda tana nufin ma'rifa wa bin najmi hum yahtaduna ay ya'rifuna at-tariqa sannan tana nufin annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ay sifatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sannan huda tana zakwa da ma'ana alqur'ani wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda ay alqur'an yace kuma wani lokaci alhuda tana nufin at-tauratu wa laqad atayna musa alhuda ay at-taura sannan tana nufin al-istirja'u kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dan yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna idza tabbaqu hadhihi al-qa'ida yace kuma al-hujja wani lokacin ana nufin mi al-hujja wallahu la yahdi al-qauma zalimina ko baka nan bane don kenan nan Allah ba zai bashi hujja ba don ya ce ni alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala ibrahim fa inna Allaha ya'ti bi-shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ay la yahdihi ila al-hujja sannan kalima ta al-huda imam suyuti yace tana zakkuwa da ma'anar tauhidi وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي إن نتبع التوحيد sannan kuma kalimar huda tana zakkuwa da ma'anar sunna hanya fa bi hudahu muqtadin kalima ta alhuda tana zakkuwa da mi da ma'anar al-islah gyarawa da ingantawa wa anna allaha la yahdi kaidal kha'inina ay la yuslihu kaidal kha'inina sannan kalima ta alhuda tana nufin al-ilham abinda an kama wahayi na ilhama an ka tusa ma قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ثم ألهمه المعاش sannan kalima ta alhuda tana zakkuwa mi at-tauba komawa dawowa shine ka dawo ko ka tuba واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك تبنا إليك sannan tana zakkuwa da ma'ana al-irshad shiryarwa ko ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي أن يرشدني سواء السبيل كاجم أنا قوم شابك إذا كلمة الهدى تكي أو كاتكين القرآن إمام السيوطي يكاوس وهدى اللهم آمين ستمي ورحمة دكما مي رحمة إمام السيوطي يتي كلمة الرحمة cikin alqur'ani ta zo tana da ma'ana dai dai dai har ma'ana 14 ma'ana nawa 14 to bari mu jiya na farko al'islamu ya tassu bi rahmatihi man ya sha nan kinan bil hidayati ilal islam sannan kalimata ar-rahma tana zakuwa bi ma'anar iman wa atani rahmatan min indihi ko ba ka nan bane fa ummiyat alaikum ai wa atani al-iman kenan sannan kalimata ar-rahma tana nufin aljannatu fa fi rahmatillahi hum fiha khaliduna kalimata ar-rahma tana nufin al-matar wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yadi rahmati sannan kalima ta ar-rahma tana nufin al-fadlu ko ba kana bane an-ni'ma ni'ma Allah kenan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ay wa ni'matuhu sannan kalima ta ar-rahma tana nufin mi an-nubuwa am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab tunda sun ce abin nan laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik annubuwa sannan kalima ta ar-rahma tana nufin alqur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi sun kace na ar-rahma na alqur'ani sannan kalima ta ar-rahma tana nufin ar-rizqu an gane ko qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi ay khaza'ina rizqi rabbi sannan kalima ta ar-rahma inji imam suyuti tana nufin an-nasr wal fathu cin nasara da samun buɗi in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ay nasra sannan kalima ta ar-rahma tana nufin mi al'afiya lafiya kenan aw aradani bi rahmatin hal hunna musikatu rahmati ko baka bari kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati sannan kalima ta ar-rahma tana nufin al-mawadda soyayya waja'ala bainakum wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi abinnan waja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan kenan sun kace nan mawadda ake nufi ruhama'u bainahum kenan mutahabbina bainahum sannan kalima ta ar-rahma wasu malamai sun ce ta nufin as-sa'a shine yalwa zalika takhfifun min rabbikum wa rahma kaga nan sa'a ce Allah ya yalwata muna ba sai an kashe mutum ba ana iya karbar diya sannan kalima ta ar-rahma tana nufin al-maghfira gafara kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma sannan kalima ta ar-rahma tana nufin al-isma la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim ay illa man asamahu Allah Eh waɗanda muna kawo su saboda wallahi kasan aiki ba kaɗan bane. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri ko wa hudan wa rah wa rahmatun lil mu'minina. Alqur'ani rahama ne ga masu ni ga masu ga masu imani. An gane ko? To kenan nan sai ya zaman tomi alqur'ani rahama ne amma ga masu imani sai ya zaman tomi ba zai zaman to rahama ba ga waɗanda ba su yi ba za su yi imani ba. Haka ne ko ba haka ba? wannan shine hakikanin gaskiya shi yasa Allah ya ce wato walladina yu'minu walladina la yu'minu fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama sai qur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah kai mu nasari bari mu kawo mas'ala guda daga nan sai mu wuce gaba a cikin littafin al-iklil fi istinbat at-tanzil nawa ne ne na imamu suyuti ya ce ƙaunuhu ta'ala da Allah ya ce shifa'un yustadallu bihi ala anna ƙira'atar ƙur'ani tashfi min al'amradil badaniya kenan karanta al'ur'ani yana maganin cututtukan da sun ka shafi jikin ɗan adam kal amradid diniya kamar yadda ƙur'ani yake maganin cututtuka na addini ma'ana na aƙida da kuma sabon Allah muna ganewa tunda Allah ya ce mi qad ja'a wa shifa'un lima fi suduri ya kawo abinda an karwaito daga Abu Sa'id al-Khudri ko ba haka nan bane duk da yake malamai sun ce ba a ga sanadin shi ba amma dai alqur'ani ai yana magani don mi don saboda hadisai na ruqya ai sun tabbata haka ne ko yawa to don haka alqur'ani wato magani ne eh nan akwai wata mas'ala akwai wani dalibin ilimi dalibin Sheikh Nasiruddin al-Albani ina ganin Salim bin Eid al-Hilali yayi wani littafi at-tibbun nabawi wahyun am tajriba littafi ne yayi kan wato kun sa akwai wata mas'ala shin hadisan da suka zo suka yi bayanin magunguna shin wai suna matsayin za a dauke su matsayin likitanci ne koko ma'ana ya an ce likitanci shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya faɗe su ne ba a matsayin wahayi ne aka yi mai ba kamar tajriba ce kamar yadda mu yanzu misali in mun tashi sai a ce icce kaza yana maganin kaza icce kaza yana maganin kaza haka ne ko ba haka ba to aiki ne kai ana faɗa daga kakakin da ka koma gabatanka ko to amma misali in wahayi ne kuma to ai tana yawa kuma wahayi aka yi to shine kun san turawa yanzu ba wai abin nan ba ba wai ma wannan dalibin ilimin Sheikh Rasiduddin Albani ba ba dalibin sa ba ma Ibn Qayyim ai yana littafi a cikin wannan magabata kuma sun yi littattafai ma cikin mi cikin at-tibbun nabawi ko ba haka nan bane sai dai dole sai an tace hadisan da sun ka inganta da mi da waɗanda ba su inganta ba, to nan Allah ya kira Al'ur'ani shifa'un limafi suduri, to da haka abin da ya kamata mu gani, Al'ur'ani yana maganin cututtuka, kenan idan an kai ma manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama wahayi, tunda an ce wa ma a takumin rasulu fa huzuhu wa ma na hakum anhu, fanta ƙarshe ashe abin da ya zo cikin hadisi asalin shi daga Ƙur'ani ne, don Ƙur'anin ya yi umarnin a karɓi abin da manzon ya zo da shi. Sai dai a yi hattara. malamai suke cewa shan magani an gane ko yana iya wato shi magani yana iya sa ka mutum ya bar musulunci tak idan mutum ya sha magani sai ya yi itikadin magani ya ba shi lafiya me sunan shi mushriki ya kafirta dan magani bai isa ya baka lafiya ba wa yake bada lafiya ashe in muka sha magani tare da cewa mu mun san maganin sababi ne ba shi ke bada lafiya ba Allah yake bada lafiya shi magani sababi ne amma akwai mutumin da zai sha magani yana ganin kamar maganin zai warkar da shi in ko magani ya warkar da kai aiki na an yi barna to ina Allah shi ke boki din mun gane wannan da kyau to sai abu na ƙarshe alqur'ani shifa'un lima fi suduri alqur'ani yanzu kun ga turawa kullum abin da suke ta cewa ai an ce cikin alkur'ani cikin addinin musulunci ai akwai likitanci kuma musulunci babu wani magani wanda musulunci bai yi bayani kansa ba kuma haka nan bane a nan sai kai hattara sai wani ya ce to akrama kallahu ai an ce qur'ani duk yana maganin komi kuma yazo da bayanin komi to akwai wani magani akwai wani magani wani wani wani wani magani sunan shi aspirin wallahi mallan ni cikin qur'ani da hadisi mun ga aspirin ba kuma ni ban san in sha aspirin saboda ina bin qur'ani da sunna sai na ga aspirin ana rama ko akwai aspirin panadol ha eh to ya zamu yi zamu sha ne ko ba zamu sha ba inda cikin hadisi akwai aspirin ka kawo ko qur'ani sai mu sha in kuma ba kawo to yanzu ya zamu yi muna ganewa to dole sai ka koma mana soshi muna ganewa shi alqur'ani yayi bayanin waɗansu abubuwa jumlatan yayi bayanin mi waɗansu abubuwa tafsir duk maganin da za a gano a duniya yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta a nan a nan duniya sawa'an ruwa ne waɗanda za a haɗa na na chemistry sawa'an an gane ko chemical ne sawa'an icce ne duk halittawa ne to huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya halicci duk abin da ke cikin ƙasa ya ba ku dama don haka ba sai kaga sunan Peter ba cikin Qur'ani da ka aiki da shi a Allah ya ce ma fil ardi jami'a don haka duk wani icce wanda za a sarrafa a yi magani ko waɗansu ruwa da za a sarrafa a yi magani huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min kenan sakacin mu ne mun kabar tura suka yi binciken mu ba Allah ya ce ya hore muna su sai suka je suka yi aiki suka gano abin da aka hore muna mun ko ba mu ba amma kenan kasawar daga wajen wa take da gare mu Allah ya riga ya hore mu wa shifa'un lima fi suduri alqur'ani yana maganin abin da ke cikin kirji na kafirci da shirka shi yasa duk duniya babu magani irin alqur'ani alramma akwai wani ciyo ciyo suna nayi shirka a wace farmaci ce ake sai da maganin shi akwai wani ciyo alramma suna nayi kafirci a wace chemist bari mu ce chemist ga wanda bai jin bai jin faransanci a ina ke samu maganin shi ah to wai akwai wani ciyo suna nayi girman kai ina aka samu maganin shi akwai anti girman kai can kasashen ƙasar amerika to wannan yake nuna maka al'amradul ma'anawiyya babban likita shi ne al'ur'ani domin ƙur'ani ke maganin shirka shi ke maganin kafirci shi ke maganin zalunci shi ke maganin munafinci shi ke maganin hasada shi ke maganin zina duka waɗannan abubuwan kuma waɗannan cututtukan yanzu su suka fi damuwar turawa kuma ba maganin su shi yasa qur'ani shine anti wannan na wannan nuna abin nan duk shike maganin waɗannan cututtuka da za mu yi aiki da alqur'ani da sai al'ummar mu ta tsarkaka amma in kaga zuciya ba ta tsarkaka ba to ba a karatun alqur'ani in kuma an karanta ba a gane ba in kuma an gane ba a yi aiki da shi ba shikenan Allah ya kyauta wa hudan wa rahmatul lil mu'minina alaramma lil mu'minina asalin mu'min mu'amin domin amana asalin shi amana to mislu akrama to ismul fa'il sai a ce mi mukrim asalin shi muakrim ne an shahi alhamza akrama don ya kamata a kawo ta an gane ko haka ka'idar larabci to mu'minina asalin shi mu'aminina sune masu imani to Allah ba a kamata ba wa shifa'un lima fi sudur an kace hudan wa rahmatun lil mu'minina to su ko mata fa eh li taghlibi janibi dhukuri ala janibil inasi yusuf wa a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'ina bai ce khati'ati ba malam mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara tafiya Allahumma amin na'am qul bi fadlillah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Na'am, Imam Ibn Ashur ya ce ƙarƙashin wannan aya, ya tafarra'u ala kaunil ƙur'ani hudan wa rahmatan lil mu'minin, ya tafarra'u daga alfar'u ne ma'ana za a samun magana ta zamanto kamar reshi. An gane ko ma'ana za a yi mata ɗiya kamar da bahaushe cewa ana mahai- magana ɗiya-ɗiya. Ko ba ka nan bane, ma'ana ana mata rassa, ya tafarra'u zai zamanto ya fito ala kaunil ƙur'ani hudan, ƙarƙashin an ce ma alƙur'ani shiriya wa rahmatan da rahma lil mu'minin ya ce to tambihahum ila anna zalika an gane ko fadlun min Allah alaihim za a nuna musu wannan falala ce ta Allah gare su muna ganewa ko wa rahmatun bihim ko kuma rahama ce gare su yahiqqu lahum an yafrahu bihima kenan ya kamata su yi farin ciki da waɗannan abubuwa guda biyu wa an yuqaddiru qadra ni'matihima kuma su mutumta wannan ni'ima da Allah ya musu an ce kaddara abu ba ana ka mutumta shi wa an ya'lamu kuma su san cewa annaha ni'matun tafuqu ni'matal mal an gane ko cewa wannan da Allah ya basu shi ni'ima ta alqur'ani to tafi ni'imar dukiya allati hurima minha aktharul mu'minin wanda da yawan mu'minai aka hana su ita wa manahaha Allah ya bada ta aksarul mushrikina mafi yawancin mushrikai ko ba ka nan bane galibin masu arziki ba masu imani bane galibin kuma eh, abin nan eh, masu imani ba su da wadata ko ba ka nan bane fa kanatil jumla haqiqatan bi an tuftataha bi fa'it tafri'i yace shi yasa sai an ka bude wannan wato jumla da fa'ut ta'rif an gane ko in an ce mi eh, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi sai an ka ce fabi zalika ita ce wato fa'un wato fa'u ta at-tafri' ma'ana dai abin da yake son ya ci ita wagga qul tana daga cikin abin da an ka umurni da a isar zuwa ga ni zuwa ga kafirai ko mu ce ya ayyuhan nasu ga mutane to kuma mutane da an ka ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minina to ku mu'minnai an ba ku mau'iza wa'azi alqur'ani an ba ku shi ƙur'ani nan yana ɗauke da mi mawu'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri yana warkan muku cututtukan ku sai ce mi wa hudan kun ka samu shiriya wa rahmatun kun ka samu rahama to qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu ai waɗanda abubuwan da aka ba ku to ku yi farin ciki da shi an gane ko dan mi huwa khairun mimma yajma'un ko min ma tajma'un za mu zo bayani kan wannan shi yayi alkhairi da abin suke tarawa ko da an ka ba alqur'ani wanda yake dauke da waɗannan sifofin daban-daban daban-daban daban muna ganewa to shi ya kamata ku yi mi ku yi farin ciki da shi ku daina kallon dukiyar da Allah ya ba su wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ko ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم كما كان بني المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا kenan ku daina kallon abin da an ka ba su to wannan shine asalin tafri'inta ma'ana an yi tafri'inta saboda an yi bayanin an ba mu alqur'ani wanda yana dauke da sifofi daban-daban to wannan alqur'anin da an ka ba mu mu kalle shi mu daina kallon mi mu daina kallon su abin da an ka ba su na duniya don abin da an ka ba su na duniya wato abu ne wanda yake kaɗan muna ji ko kafin mu karkare duk da yake wannan aya tana da bayanai masu yawa ba za mu iya kai ƙarshen su ba amma bari mu ɗauko waɗansu daga cikin bayanai imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an a cikin an-naw'u sabi' ashar nau'i na goma sha bakwai yace fi ma'arifati asma'ihi wa asma'i suwarihi yana daga cikin ilimin da ya kamata ɗalibin ilimi ya sani ya san sunayen alqur'ani da sunayen surorinsa yake cewa wa qala abul ma'ali akwai wani mutum abul ma'ali kenan Aziz bin Abdul Malik al-Ma'ruf ya bin ya kawo shi yake cewa wato i'lam anna Allah fi kitab al-Burhan kina al-Burhan fi ulum al-Qur'an i'lam anna Allah samma al-Qur'ana bi 55 isman Qur'ani yana da sunaye nawa adadin ma 50 55 wai wai adadin ma nawa 55 to bari ka ji su kala wato na farko Qur'anan da kuma Kariman an gane ku a na farko sammahu kitaban mubinan hamim wal kitabil mubin na gaba qur'anan kariman innahu laqur'anun karim na gaba kalaman fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah nuran wa anzalna ilaykum nuran mubina hudan wa rahma ko ba karan bari gashi nan mun kawo shi hudan wa rahmatul lil mu'minin furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء موعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ذكرا مباركا وهذا ذكر مبارك أنزلناه عليا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حكمة حكمة بالغة فما تغني النظر حكيم تلك آيات الكتاب الحكيم مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه حبلا واعتصموا بحبل الله جميعا صراطا وأن هذا صراطي مستقيما قيما قيما لينذر بأسا شديدا قولا وفصلا إنه لقول فصل نبأ عظيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم أحسن الحديث متشابها ومثانيا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تنزيلا وإنه لتنزيل رب العالمين روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحيا قل إنما أنذركم بالوحي عربيا قرآنا عربيا بصائر هذا بصائر من ربكم بيانا هذا بيان للناس علما من بعد ما جاءهم العلم حقا إن هذا لهو القصص الحق هديا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا تذكرة وإنه لتذكرة للمتقين عروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى صدقا والذي جاء بالصدق وصدق به عدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أمرا ذلك أمر الله أنزله إليكم مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان بشرى هدى وبشرى للمؤمنين مجيد بل هو قرآن مجيد زبور ولقد كتبنا في الزبور نأكوي خلاف بشيرا ونذيرا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا عزيزا وإنه لكتاب عزيز بلاغ هذا بلاغ للناس قصصا أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص وسماه أربعة أسماء في آية واحدة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة mun yi kwance babu wani bincike abubuwa suna nan dugga sun malamai sun fayyace shi kama yi binciken ka gane inda suke don ka isar da sako abin ya yi maka wuya to Allah ya kyauta bari mu bar wannan aya haka in ya so sai sati mai zuwa in Allah ya kaddar muna cikin masu rayuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi babu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته